أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya kawo rayuwarmu wannan rana wanda muke ci gaba da karatu a cikin wannan masallaci mai albarka cikin wannan gari namu na azare muna karatu ne a cikin littafin khutuwatun ila sa'ada littafin da malamin musulunci a sheikh muhammad ibn al-qasim ya rubuta malami mai huduba kuma limami a masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan yan uwa ba su manta ba muna karatu a cikin babin da yake magana akan biyayya wa iyaye da sadar da zumunta ko fasali babi za mu tashi a cikin fasalin da malam ya masa suna da aqaribi yusi'una ilayya ɗan uwana na tsallake fasalin kaifa asilu rahimi yaya zan sadar da zumunci na ta yaya wasu hanyoyi zan bi wajen sada zumunta malam sai yake cewa arrahimu tusalu bi ta'ahudihim bi ziyarati wa ikramihim wa iyadati saqimihim wa taysiri ala mu'asirihim wa tafaqqudi ahwalihim hanyoyin da zaka bi wajen sadar da zumunci wa ƴan uwanka na kusa da na nesa na kusa da suke kusa kuma dangin kusa da ‘yan uwanka na nesa wanda suke da haƙƙi na nesantaka ko a gurin zama ko kuma haƙƙi na nesantaka a ainihin zumunci ɗin. Tumala ya ce ana sadar da zumunci ne da su bi ta'ahudihim bi ziyarati da ainihin kulla wani alkawari na ziyara tsakaninka da su ka sa a ranka ka kulla a ranka duk rana kaza zan ziyarce su ko kaza a wata ko a sati zan yi ziyara wa ‘yan uwana wa iyadati saqimihim hakanan ana sadar da zumunci ne ta hanyar gaida marashi lafiya cikin ‘yan uwanka’ in ka ji wani ba shi da lafiya a cikinsu to kai iya ƙoƙarinka wajen ganin ka sauke wannan nauyi ka sauke wannan wato haƙƙi da yake wuyanka na zuwa gaida ɗan uwanka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi yake cewa haƙƙin musulmi akan musulmi guda biyar ne daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ainihin duba shi idan ba shi da lafiya ka ziyarce shi ka je ka gaida shi to bayan ka sauke wannan haƙƙi na ɗan uwantaka sannan kuma kana ƙara ƙarfafa danko da alaƙa ta ainihin zumunci ne wattaisiri ala mu'asirihim hakanan idan Allah madaukakin sarki ya hore maka ya sa kana da shi kana da rufin asiri kana da abun hannu to kana kokari kana sassautawa kana kyautatawa mu'sirihim wa'anda suke talakawa masu karamin karfi a cikin danginka wannan shi ma yana ƙara ƙarfafa zumunci amma ba wai Allah madaukakin sarki ya yalwata maka ya buda maka ya baka arziki kana da abin hannu ɗan uwanka kuma suna kwana da yunwa suna sa tsimma ‘ya'yansu ba sa iya biya musu makaranta duk wani abu na jin daɗi na rayuwa kai kana iya yi tsakaninka da iyalanka amma ‘yan uwanka da danginka na kusa su rayuwarsu daban rayuwarka daban babu wata alaƙa ta kyautatawa tsakaninka da su wannan yana daga cikin abin da yake sanya wato a samu kiyayya tsakanin ‘yan uwa kaga ƙani yana ƙin yayansa kaga yaya ya tsani ƙaninsa ko kaga ƙanwa ba ta wato ba ta ba zumunci tsakaninta da yayanta ko ƙanwarta ko ƙaninta domin tana ganin ita tana cikin hali ko yana ganin shi yana cikin hali na bukata da tsananin wato rayuwa yana neman hanyar da zai bi ya samu abin da zai dan fake da shi wajen sauke bukatunsa na yau da kullum kuma yana ganin ga wani dan uwansa na kusa Allah madaukakin sarki ya hore masa ma sai ya ga baya kyautata masa ba ruwansa ba ruwanta da halin da yake ciki tare da cewa shi nasa 'ya'yan suna rayuwa rayuwa mai daɗi suna rayuwa rayuwa mai tsada wani lokaci sai 'ya'yansa sun sa kaya ya ɗebo kuncen ya zo ya ba wa 'ya'yan ƙaninsa ko 'ya'yan yayansa alhali yana da ƙarfi yana da ikon da su ma zai iya ɗinka musu in ya ɗinka 'ya'yansa kala biyar yana da hali da zai iya ɗinka wa 'ya'yan ƙaninsa kala biyu ko na makamancin haka amma sai sun sa kayan sun gama sannan ya ɗiba ya kawo masu ta wannan kuma sai ya sa shi ya ga ba a mutunta shi ba ba a ƙimanta shi ba ba a kula da zumunci ba daga nan sai ya ƙulla alaƙa ya ƙulla gaba tsakaninsa da ɗan uwansa sanadiyar mai sanadiyar rashin kyautata masa domin kyautatawa na sauke wato wato wato ƙarfi na adawa da ƙiyayya da rashin fahimtar juna shi yasa Allah madaukakin sarki yace idfa billati hi ahsan idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim idan akwai sabani tsakaninka da wani to ka ainihin kyautata masa ka masa ka kyautata masa wajen magana ka kyautata masa wajen mu'amala ka duba halin da yake ciki wani talauci ne yasa yake wannan fadan ka kyautata masa ‘ya'yanka suna zuwa makaranta mai tsada watakila sai ka biya a zama irin na azara school fees kana biya masa dubu ashirin ko na makamancin haka shi kuma nasa ‘ya'yan makarantar gwamnatin ma wani lokaci gagaran su yake nufan ɗinsu ya yayyagi ya daddare kuma yana ganin shaƙi yana ganin ka a matsayin shaƙiƙinsa kaninsa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ko wansa da irin wannan dangantakar kuma ga abun yana gani Allah madaukakin sarki ya baka wadata wanda zaka iya shiga rayuwarsa ka tallafa masa ka tallafa wa yayansa sai ga baka yi daga nan sai zumunci ya lalace sai zama baya ganin girman ka ya zama shine abokin adawarka abokin gabanka na farko wanda da karshe ma in aka yi rashin dace in aka shirya cutar da kai za a yi amfani da shi wajen cutar da kai domin baka wadatar da shi baka wadata shi cikin abin da Allah ya baka ba sai a zo kana da halin da zaka iya masa ɗawainiya ta miliyan biyu miliyan uku miliyan biyar amma kaki sai a biyo ta hannunsa da miliyan ɗaya a zo a ƙulla tuggun da zai cutar da kai domin kai baka wadatar da shi ba da ka wadatar da shi ba wanda ya isa ma ya fara tunanin ya tankare shi da wani abu da zai cutar da kai to shine malam yace da ainihin yin kyauta ga waɗanda suke masu karamin ƙarfi talakawa cikin dangi wa tafaqqudi ahwalihim da kuma bibiyan halin da suke ciki wa fil wasa'il al hadithati 'awnun 'ala at ta'ati bi ada'i hadhihi al ibada malan yace cikin al wasa'il al haditha wa'annan abubuwa na zamani wayannan kafofi na sadarwa na zamani suna taimakawa wajen yin biyayya wa Allah ta hanyar sauke wannan ibada na zumunci fafil ittisali imtidadu jisri al-atf wal mahabba malan yace cikin ainihin al-ittisal sadarwa ko waya ko hanyoyin isar da sako imtidadu jisri al-atf wal mahabba akwai shimfida gada na tausayi da soyayya da wannan kafar sadarwa za ka yi waya da ɗan uwanka da yake wata uwa duniya duk sati wani lokaci kullum ma in kana da bukatar inda bukatar haka ci gaban ya kai za ka iya bugawa ka kunna a data kai waya kana kallonsa yana kallonka kana kallon 'ya'yansa suna kallon 'ya'yanka wanda shekara ashirin baya idan aka ce za a samu irin wannan ci gaban za a ce ƙarya ne ba lalle mutum hankalinsa yadda ya ɗauka ba lokacin da wayar ta fito 2003 maganar kawai sai zama abin mamaki amma wayanda suka riga suka hasaso ci gaban da kuma wasu guraren da ci gaban ya riga ya yi nisa a lokacin ana cewa za a kai lokacin da fa mutum yana ɗakinsa ko mace tana kitin ɗinta tana aikace-aikace za ku iya magana da ita kana ganin duk abin da yake yi yana ganin duk abin da kake yi ba tare da wani ya boyo wani ba ana ganin abin kamar da wahala yau ga har ya zama ruwan dare ba wani abu ne na tashin hankali ba ba wani abu ne mai wahala ba mai tura ruwa zai iya mallakar wayanda zai irin wannan video calling da shi mai sai da rake wato ina misali da irin wayannan sana'o'in su ne adana su ne wato mafi wato wato karanta cikin sana'o'i tare da irin rufin asirin da suke samu a cikinsa to cikin waɗannan kafofin sadarwa na zamani akwai samar da gada na gina alaka tsakanin yan uwa malam yace gina alaka ta soyayya da kauna wa fil murasalati baqa'ul wuddi cikin aika sako akwai wanzuwar kauna da soyayya kana tura sako sakon nan na kudi ne mutum ha kawai ka masa fuja ka tura masa account ka tura masa wani abu ba mutuntawa bane kullun zaka tura wa mutum kudi ka ce turo maka account number message din nan yanzu in ba wata matsala aka samu ba idan aka riga aka turo maka sai ta shekara biyar a wayarka duk wani abu da zaka masa na alkhairi kawai kai scrolling ka dauko account number ka tura masa baka da bukatar sai ka kira shi wane turo mu account number ka ko na bawon Allah Allah ya saka masa da alkhairi yau shekara yau zai kai shekara kamar bakwai ina tsammani babban mutum ne mai arziki sosai a wani gari mai nisa ya taɓa karɓan account number na wallahi tun daga wannan shekarar har zuwa yau bai ƙara tambaya ta account number ba ai account number guda ɗaya ne bai canjawa duk lokacin da ya nufin yi min wani alkhairi kawai sai dai na gani wannan babban mutum kenan amma kai da zaka tura mutum dubu biyar dubu biyu kana kullum turo ma account number ka ajiye account number mana baka da buƙatar sai kawo halar da shi soyayya wato wato girmamawa shine kana da account din ka aje ka tura masa balle wannan zamanin na wayannan bankuna kananan Opay, Money Point, Smart Cash da sauransu kana da number mutum kawai ka buga ka duba ka gani in yana kan wani application din ka tura masa in ka tura masa da rasidi dan ya gani ba laifi in ko baka tura masa ba duran da ya hau zai gani kudin suna nan ba wanda zai dauka masa haka nan ka kulla kayan abinci wa ‘yan uwanka da suke ƙauye karkara a irin wannan lokaci na damuna da abinci yake wahala ka sai hatsi ka niƙa ka sai busasshen kayan miya ka sai mai ka haɗa wani squat na abinci wata ƙanwarka da take wani lungu a wannan lokacin ka kulla ka tura mata a lokacin sallah ka sai kaya ka raba masu lokacin azumi ka ba su abinci malam yace cikin aika sako ana samu wanzuwa na kauna da soyayya wa fi tablighi salami tajdidul ahdi hakanan cikin isar da sallama akwai sabunta alkawari na zumunci da kuma kullu alaka wa kullu wasilatin mubahatin li taqwiyati awasiri ذوي القربى اغتنمها في أداء تلك العبادة ما ليتي دوة هنيا حلستتيا ذات كرففا دنقا زمنتي تكي قوكري كتريبا نا ونن هنير في أداء تلك العبادة وجن سوكي ونن عبادة نعينهم سادة زمنتي duk wani abu da zai amfani duk wata hanya da za a bi wajen karfafa alaka wajen sauke nauyi na zumunci wato na kulla zumunci tsakaninka da ‘yan uwanka ko na sadar da zumunci ka yi ƙoƙari ka ci ribar wannan hanyar wajen wato kulla alaƙa da ainihin sadar da zumunta tsakaninka da waɗanda kake da zumunci da su wa da'watu aqaribika wa tawjihuhum wa irshaduhum wa nushuhum alzamu min ghairihim hakanan wato yi wa ‘yan uwanka na kusa da awa wa tawjihuhum da nusantar da su wa irshaduhum da shiryar da su wa nushuhum da yi masu nasiha alzamu min ghairihim ya fi zama wajibi sama da wasu wanda ba su ba wato ƴan uwanka na kusa duk wani abu da zaka wato rayu a kai na aikin alkhairi ka tabbatar ƴan uwanka na kusa sun fara cin moriyar wannan alkhairin in kai malamin Qur'ani ne kayi kokari ya zama ƴaƴanka sun zamanto matakin farko wajen amfana da ilimin alqur'anin ka kafin na waje. haka nan ƴan uwanka na kusa kafin na nesa haka in wata kyautatawa kake so kayi ka fara duba jikinka suwaye a kusa da kai suke bukatar wannan taimako da kyautatawa kar ka zama inuwar giginya ga ‘yan uwanka na kusa yunwa na neman halaka su, amma kai ne za ka zo social media kana gibewe na kuɗi, kai ne za ka zo anguwa kai ta raba abinci, alhali ga wasu a kusa da kai ‘yan uwanka danginka yunwa na neman lahanta su. Ka fara sauke nauyin kusanci, ka fara sauke nauyi na haƙƙi na ‘yan uwanka kafin ka motsa zuwa gaba. Allah madaukakin sarki yana faɗawa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wa anzir ashiratakal aqrabin ka fara yin gargadi ga danginka na kusa in ka fara gargadi wa danginka na kusa sannan sai ka fita zuwa dangi na nesa da sauran mutanen gari fasali na gaba aqaribi yusiuna ilayya to ya zaka yi idan yau ka waye gari ga ƴan uwa ga dangi kana da su kana kyautata musu amma su suna munana maka suna musguna maka suna cutar maka ko suna cutar da kai in ka samu kanka a cikin irin wannan yanayi ko irin wannan hali ya zaka yi mala yace alaqaribu laysu sawa'an fi silati wal mawaddati wal rahma ɗan uwa da kake gani ko dangi laysu sawa'an ba ɗaya suke ba ba mataki ɗaya suke ba fi silati wajen sadar da zumunci wal mawaddati da ƙauna war rahmati da kuma jin kai dangi ɗan uba ɗaya ne ko ɗan uwa ɗaya ne ko ɗan uwa ɗan uba da sauransu kowa ya zo yayan baffanu da sauransu a zo a haɗu kowanne da irin ɗabi'arsa kowanne da yadda yake son sadar da zumunci kowanne da irin yadda yake nuna ƙauna a cikin dangi kuma kowanne da irin yadda yake da tausayi ko yadda tausayinsa yake cikin al'amarin danginsa. Malai ce wasilatul arhami ibadatun azimatun. Kaga sadar da zumuncin nan ibada ce mai girma la tuf'alu li fi'lin nasi laha kuma ba a sadar da zumunci domin mutane suna sadar da zumunci. Wato kai ba za ka sadar da zumunci kawai don ana sadar maka da zumunci ba. Ibada ce mai zaman kanta. wanda ake so kowa ya aikata ta don raɗin kansa ba don wani yayi ba wala tutraku li tarkil arham laha hakanan ba a daina sadar da zumunci don mutane ba sa sadar da zumunci don mutane ko don yan uwanka sun yanke zumuntar da ke tsakaninka da su kai kuma ba za ka yanke wannan zumuncin ba wato yanke zumuncin da yan uwanka za su yi baya lazimta maka cewa kai ma ka yanke zumuncin da ke tsakaninka da su bal malam yace ba haka ba al muslimu wasilun li rahimihi shi musulmi mai kokarin sadar da zumuncinsa ne walau qata'uhu ko da ƴan uwansa sun yanke shi ko da ƴan uwansa ba sa sadar da zumunci da shi to shi zai yi kokari ya sadar da wannan zumuncin yasiluhum la mukafa'atan musulmi na kwarai wanda yake so ya dace a gurin Allah yana sadar da zumuncin da ke tsakaninsa da ƴan uwansa ne la mukafa'atan ba wai reciprocity ba ba wai yana sadar da zumunci ba ne don ya saka musu ko ya biya musu irin zumuncin da suka sadar da shi ba wato shi yana sadar da zumuncinsa ne tsakaninsa da Allah da ‘yan uwansa ba wai kawai don wane ya zo shi ma bari ya je ba a'a ba wai ba wai rama musu yake ba ba wai biyan su sadar da zumuncin da suka yi yake ba shi yana yi ne kawai don Allah ya ce a yi wa inna ma ta'abbudan lillahi azza wa jalla yana sadar da zumuncinsa ne kawai dan ya bauta wa Allah madaukakin sarki wanda ya buwa ya daukaka yaqulu alaihi salatu wassalam annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana faɗa cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi cikin kitabul adab babu laysa al-wasidu bil mukafi hadisin Abdullah ibn Amr ibn As النبي صلى الله عليه وسلم يكتوى ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها النبي يتي باوي شيني مي سادد زمنتا با المكافئ وندا يكي راما wanda yake rama zumuncin da aka kulla masa ba wai sadar da zumunci shine ka je in je maka ba ka zo min satin nan sati mai zuwa ni ma zan je maka baka zo min ba ni ma ba zan je maka ba wannan ba shine zumunci ba annabi ya ce mai sadar da zumunci da dai shine wanda idan aka yanke masa aka yanke zumuncin da ke tsakaninsa da ƴan uwansa zai sadar koda ba a sadar da zumuncinsa ba shi zai ci gaba da sadar koda ƴan uwansa ba sa taba ba sa taba kulla wata zumunci tsakaninsu ba su taɓa ziyartarsa ba ko don talauci ko don wata larura to shi zai iya ƙoƙarinsa ya ga yana sadar da wannan zumuncin ko da shi ne ƙarami ko shi ne talaka a cikin ‘yan uwansa to zai yi ƙoƙari ya ta sadar da wannan zumuncin yana neman yardar Allah maɗaukakin sarki ba don abin da za a ba shi ba ba kuma don abin da zai samu ba. Nabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Kawai dai, mai sadar da zumunci shi ne wanda idan aka yanke zumuntarsa shi kuma yake sadar da ita. Ba ƙaribin Nabi sallallahu Alaihi wasallama al-mushrikuna, akwai dangin annabi sallallahu Alaihi wasallama mushrikai, azauhu adiyatan shadidatan, sun cutar da annabi sallallahu Alaihi wasallama cutarwa mai tsanani. sun walar da annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a dalika kana yasiluhum tare da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sadar da zumuncin da ke tsakaninsa da su wa yaqulu yana cewa ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bi balaliha a lokacin da ayar da muka karanta a baya ta sauka wa anzir ashiratakal aqrabin da Allah ya umarni da annabi sallallahu alaihi sallam ya sadar da zumuncin yan uwansa na kusa kamar yadda hadisin yana nan a cikin hadisin Qutayba dan Sa'id dan Zuhair dan Har wanda Abu Huraira ya fitar da hadisin ko aka rawaito hadisin daga Abu Huraira wanda isnadin hadisin ingantacce ne lokacin da wannan ayar wa anzir ashiratakal aqrabina ta sauka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tara kabilar quraishawa gaba ɗayan su sannan ya keɓance banu ka'ab ɗan lu'ai wato ‘yan danginsa ta ɓangaren uba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masu shelaye masu wa'azi yake cewa an ƙizu an fusa minan nawa ku ainihin ƙwace ku tseratar da kanku daga wuta annabi ya ƙara kiran banu murra ɗan ka'ab su ma ya ce su tseratar da kansu daga wuta sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da kira ya bani abdi shamsin annabi ya kira banu abdi shamsin kabilar ya ce an izu an fusa minan na ya bani abdi manafin haka na annabi ya kira banu abdu manaf ya ce an izu an fusa minan na ya bani hashim annabi ya kira banu hashim ya ce su ma su tseratar da kansu daga wuta ya bani abdulmuttalib annabi ya kira banu abdulmuttalib ya ce an idu an fusa kumminan na sai annabi ya ce ya fatima ya ke fatima an ƙidi na saki minan nari ki tseratar da kanki daga wuta na na fatima ita ce diyar annabi sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya da suka rayu da annabi annabi yake santa yake kaunarta yake cewa ita ita ce shugaban matan gidan aljanna annabi sallallahu alaihi sallama ya kaunace ta ya so ta amma ita ma ga irin wa'azi da irin fada da jan kunne da yayi mata yace ya fatima ya ke ata fatima an qidi nafsaki minan na ki ainihin tseratar da kanki daga wuta fa inni la amliku lakum min allahi shay'an domin ni ba zan iya amfanar da ku da wani abu a gurin Allah madaukakin sarki ba idan ba ku karbi wannan sakon da nazo da shi ba idan ba ku yi aiki da karanta suwata ba babu wani abu da zan iya yi muku na amfanar da ku ko na kubutar da ku daga kamun Allah madaukakin sarki ghaira anna lakum rahiman annabi a karshe sai ya ce kawai dai a zaman da muke da shi zamu yi da ku a nan gidan duniya akwai wata zumunci tsakani na da ku ko akwai wani zumunci tsakani na da ku sabulluha bi balaliha annabi yace zan ainihin jika wannan zumuncin da jikawarsa wato zan kyautata alaka ta wannan zumuncin zan sauke haƙƙi na zumunci da ke tsakani na da ku ba zan tauye muku haƙƙinku na zumunci ba wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi wallahu yaqulu lahu Allah yana fada wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ma'a muharabatihim tare da yaƙarsu da yayi lahu wato ma'a muharabatihim lahu tare da yaƙarsa da suka yi da cutar da shi da suka yi Allah yake cewa qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba kace bana tambayar ku ko bana roƙon ku wani lada cikin wannan karantaswa cikin wannan sako cikin wannan aiki da nazo muku da shi illa almawaddata fil qurba face kauna da soyayya da zaku cikin dangina da suka yi imani da ni wa idza asaa ilayka alqarib fa ahsin ilayhi idan danginka na kusa ya munana maka ya kai dan uwa fa ahsin ilayhi kai hakuri ka kyautata masa in yana gulmarka yana zaginka ka bi a hankali ka gano meye dalili ka magance matsalar in ha kawai yake cutar da kai kai kai ta kyautata masa kai ta kyautata masa وهذا هو الداء الشرعي وهذا هو الدواء الشرعي malan yace wannan shine magani na shari'a wanda yake cutar maka to kai kai ta kyautata masa a hankali a hankali dole wata ran zai wayi gari ba zai iya cutar wannan ba zai ji kunya an kwantar da babarsa a asibiti ba shi da kudin magani kai ka dauki maganin kai ka dauki kudi ka je ka nemo ka bayar aka sai maganin ana neman jini jinin su bai dace ba jininka ya dace an ja jininka an sa a jikin mahaifiyarsa ko a jikin matarsa ko a jikin ɗansa ko a jikin yarsa ko a jikin wani danginsa na kusa ya shiga wani hali na kakanika yi ka taimaka masa yau da gobe yau da gobe sai a kai matsayin da duk rashin kunyarsa sai ya ji kunyar ya ainihin munana maka sai ya ji kunyar ya cutar da kai وهذا نعم فالمسيء تقابل سيئته بالحسنة ما لا يتي ميمونة ناوا أنا فسكنتر مونا نا أيوكا سديكي يني دي كيكاوا idan ya munana kai ka kyautata wa fi hadha as-sani' mala yace cikin irin wannan aikin uluwun wa rif'atun inda Allah idan aka munana maka ka kyautata idan aka yanke zumuncin ka ka kulla yana ainihin ɗaukaka darajar bawa a gurin Allah madaukakin sarki wa izzatun inda khalqihi kuma yana ƙara ɗaukaka darajar bawa a cikin halittun Allah bil jamin nafsi an qaba'iha ta yadda bawa yake yi wa ransa linzami daga abin da bata so ga abin da rai ke so ga abin da ya dace mutum yayi ko da ran baya so sai mutum ya tilasta wa ransa ya sanya mata linzami ta ainihin aikata wannan abin ko kuma wanda kake kyautata masa yana ji yana gani sanadiyar wannan kyautatawar ko da ransa na son cutar da kai sai ga ba zai iya cutar da kai ba ya kulu Allahu azza wa jalla Allah yana faɗa yake cewa infa billati hiya ahsan ka ije mummuna da abin da yake mafi kyau a sayyi'a wato ka ije idfa billati hi ahsanu as-sayyi'a ka ije mummunan aiki da abin da yake mai kyau idan ai idan an ma mummunan aiki ka ture wannan mummunan aikin da kyakkyawa wala yuwaffaqu li hadhihi al-khulla illa man arkhasa nafsahu fi dambillah ba wanda ake datar da shi ga wannan dabi'ar sai wanda ya sauƙa ya sauƙaƙa kansa ya arhanta kansa a wurin Allah madaukakin sarki fa thammatu khairun akhar من الإحسان إليهم مقابل إساءتهم sannan malam yace wani alkhairin na daban na daga kyautata masu idan sun munana maka huwa kasmul ghaizi shine kana kokari kana danne fushinka wannan shi ma wani alkhairi ne amma abin da zaka fusata ka jure ka danne wadalika min sifati ahli aljanna wani yana daga cikin sifofin yan aljanna qala ta'ala Allah yana cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ku gaggawa zuwa ga wata gafara a gurin ubangijinku wa jannatin da wata aljanna arduha as-samawati wal ardu girmanta da fadinta girman sammai da kasai ne uiddat lil muttaqin an yi tanadinta ga masu kiyaye dokokin Allah alladina yunfiquna fi sarra sune masu ciyarwa a cikin ainihin farin ciki ko cikin yalwa wad darra da cikin kunci wal kazimin al ghaiz kuma su ne masu ɓoye fushi wal'afina anin nas masu yin abuwa wa mutane idan basu idan sun musu ba daidai ba wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa wa fi muqabalati isa'atihim bil isa'ati hajarun li ibadati silati dawil qurba amma malam yace cikin fuskantar munanawa su da munanawa sun munana maka kai ma ka munana musu sun cutar maka sun cutar da kai kai ma ka cutar da su sun ma walaƙanci kai ma kai musu walaƙanci mala ya ce wannan kan hajarun ƙauracewa ne li ibadati silati dawil qurba da wannan babban ibada na sadar da zumunci tsakaninka da makusantanka wa ta'jijun lil qati'ati wa wuqu'un fi haba'il ash-shaytan wa shirakih haka nan mala ya ce wannan kama hanya ne kokari ne na yanke zumunta da kuma aukawa cikin tarkon shedan da kuma dukkan wato abubuwa da za su kai bawa su baro shi wajen kin yin wannan ibada na sadar da zumunci ja rajulun ila annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inna li qarabatan annabi ina da yan uwa dangi ina da yan uwa na kusa asiluhum ni kullun ina ta kokari ina sadar da zumuncin da ke tsakanina da su wa yaqda'unani amma su kullun yanke mun suke ina zuwa masa ziyara amma walakanci suke mu suna zagina suna cewa maula nake zuwa suna faɗan munanan maganganu a kaina wa ahsinu ilaihim wa yusi'una ilayya ina kyautata musu amma su munana mun suke wa ahlumu alaihim wa yajhaluna alayya ina ta hakuri da su ina danne fushina akan su amma su kullun jahilci suke mun fa qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la in kana kama taqulu lalle ku inde abin da ka faɗa haka yake fa ka annama tusiffuhumul mal annabi yace ku ai lamarin ya zama kamar kana ciyar da su ne da gasasshen wato laka tasiffuhum ay tud'imuhum kamar kana ciyar da su ne da gasasshiyar laka kaga wanda aka ce ga laka ka duba laka yadda take in ta man nema a jikin takalmi ma ya ka ciri ciyawa ka sa ruwa ka ta gogewa kafin ta fita to lakar ma gasasshiya haka kake ɗauka kake ba su suke ci kamar bricks kenan shine gasasshen bulo wanda aka gasa wanda aka yi daga tabo aka gasa shi to annabi ya ce kamar kana ciyar da su gasasshiyar laka wato dai yana nuna cewa suna ɗauka wa kansu nauyin da ba za su iya saukewa ba wala yazalu ma'aka min Allah zahirun alaihim malai yace ba zai gushe ba zaka na samun taimako daga gurin Allah madaukakin sarki Allah zai na taimakon ka akan su ma dumta ala zalika matakar ka dawama akan wannan hali na ci gaba da kyautata musu baka kaurace wa kyautata musu sanadiyar muna nama da suke ba in dai ka kasance akan haka to zaka na samun taimako da agaji a gurin Allah madaukakin sarki kuma duk abin da sai kulla na shari'a kanka ba zai cutar da kai ba wannan yana nuna mana muhimmanci ko da ƴan uwanka ba sa sada zumuncinka kai ka sadar ko da kai mai karamin karfi ne su suna da babban karfi kai kai kokari kai iya kokarin ka wajen sadar da zumuncin in don Allah kake in sun baka abun ma ka kaurace masa ka nuna musu ba dan shi kake yi ba har su gamsu cewa wannan don Allah yake yi wannan ba dan abun mu yake ba dan dai zumuncin ya dawo mu yake wannan abubuwan nasa da yake wannan hadisin al-Imam Muslim ya fitar da shi a cikin Kitabul Birri was Silati wal Adab babu silati ar-rahim wa tahrim qati'atiha hadisin Abu Huraira za mu takaita anan ba sati mai zuwa an Allah ya kai mu da rai da lafiya kuma an muna nan za mu tashi a cikin sabon babi na azwaju babin da zai magana akan aure abinda muka faɗa muka yi daidai Allah ya tara mu cikin lada kuskure Allah madaukakin sarki ya ainihin gafarta mana akwai dan uwa Malam Abdullahi Ahmad Kanti ɗaya daga cikin ƴan uwanmu ne masu da'awa abokananmu na da'awa yayyenmu a rayuwa ba shi da lafiya Allah madaukakin sarki ya jarabce shi da rashin lafiya ya ya cika shine dan karami haka kuma sai abun ya ya girmama ya zama diga shi ana ta yana ta fama da jinya ko jiya na dubo shi jikin nasa ba daɗi sosai ana da buƙatar a ƙara sanya shi a addu'a Allah madaukakin sarki ya takaita mana wannan rashin lafiya yadda abin ya fara a karami muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara kaskanta shi ya ba shi lafiya ya tashi kafaɗunsa Allah madaukakin sarki ya ba shi ladan jinya wannan ya ƙara nuna min darasi a rayuwa cewa babu wani abu karami da ba zai iya cutar da mutum ba saboda haka ya zama wajibi ko da a cikin abinci ne to mu zama muna nutsuwa kwarai duk wani abu da kaga zai iya cutar da kai a cikin abinci kashi ka da kare na shi ko kashin kibi ko na makamancin haka domin wani abun kana ganin sa karami sai kuma ya zama babba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba wa malam Abdullahi lafiya sa wannan jinya ta zama kafara gare shi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba kowa lafiya damuwoyi da muke fama da su a cikin wannan ƙasa Allah madaukakin sarki ya takaita mana wannan damuna Allah ya sanya mana albarka a ciki fari da muka samu a baya muna godewa Allah da ya dawo mana da ni'imar ruwa muna roƙon Allah ya tsawaita mana wannan damuna Allah madaukakin sarki ya sa wannan damuna ta yi harshe ta yi tsayi ta yi albarka ya shayar da mu ruwa mai yawa mai daɗi mai albarka ya amfanar da gonakinmu gidajenmu da dabbobinmu ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allah ka gafarta wa iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ka samu cika da imani ka kyautata makomarmu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin